Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Yayin da ake kururuwar ɓarayin yaran Kano tara da aka sata aka kai su Onata aka sauya musu addini da suna. Iyayen yaran sun ce yaran da aka sata fa guda arba'in da bakwai ne. Don haka a yanzu suna neman agajin al'umma domin ci gaba da neman sauran yaran da aka sata. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cafke wani shiri-shiri da ta ce ɗan ƙungiyar Boko Haramun ne yake yin basaja. A mandawari dai aka kama shi. Uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta yi bayani dangane da wani faifan bidiyo da ya nuna ta tana sababi. Ta kuma yi cikakken bayani akan ummul aba'isin waccan jarfa yayin da wasu mutanen jahiliya ke binne 'ya'ya mata da ransu ga alama wasu kira bai je musu ba domin kuwa wani mutum ya binne jaririyarsa da ranta kuma da yake rai a hannun ubangiji yake an tono ta tana numfashi
A'a, me kike yi a wajen nan bayan tun ɗazu shi can ana lakca?
Fitowa na yi ne gaskiya, ni fa ka san lakca nan da turanci ake yin ta shi yasa ba na ganewa.
To ai in dai rashin gane turanci ne matsalar ki da sauki domin mu ma da duk ba ma ganewa. Amma muna fara zuwa makarantar Asad English Academy. Shi kenan muka wuce gurin. Baki ga yan group din mu ba idan suna fesa turanci kamar abin London?
Ba nan kawai suka tsaya ba domin suna yin wannan karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi haka kuma sun buɗe ajujuwa na musamman a ranakun Litinin da Talata ko kuma ranar Laraba da Alhamis da yamma ko kuma da daddare domin 'yan kasuwa da 'yan makaranta da suke karatun part-time ko kuma ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su da lokaci a cikin ranakun Asabar da Lahadi.
Assad English Academy.
Za ku iya samun fom ɗin shiga makarantar a kantin Garba Karfe Investment da ke kwanar Ganduje ko kuma a ɗaya daga cikin ofis ɗin makarantar da ke Standard Computer Institute a unguwar Sharaɗa Pestry daura da masallacin ja'yan.
Za ku iya kiran lambar waya kai tsaye sifili takwas sifili uku tara bakwai shida tara takwas ɗaya ɗaya sanarwa daga daraktan makarantar Adams Sa'id Adam Ɗandago.
Lina Ibn Santa ku zo mu je mu yi taron biki maza mata.
Jama'a ku saurare ni sunana Ladidi lokacin gudanar da shagalin biki na sai karatowa yake amma ban san takamaimai a wani ɗakin taro ya dace a gudanar da shagalin bikin ba.
To ki saurara Ladidi ga shawara daga bakin ɗan aiki ki garzaya ka ta fara makeken ɗakin taro da aka yi wa suna Lina Ibn Santa suna da wadataccen waje wanda zai ɗebe kowa da kowa a Lina Ibn Santa kanta akwai manya-manyan AC masu sanyi raƙaƙau da wadatattun kujeru na alfarma. Allina Iben Santa suna da isasshen wajen ajiye ababen hawa ga isasshen tsaro Alina Iben Santa.
Kun ga kenan biki na Alina Iben Santa ya dace.
Adireshin su yana nan akan titin Northwest wato Jami'ar Yusuf Maitama Sile hanyar zuwa Kabuga.
Dan ƙarin bayani sifili takwas sifili uku hudu biyar shida tara ɗaya sifili shida ko kuma sifili takwas takwas sifili biyu uku uku uku uku takwas sifili sifili.
Shagalin bikin ɗan aiki Alina Iben Santa za a gudanar.
Albishirin ku ɗalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun sakandare ko diploma ko NCE. Jammaji Academy da ke nan Kano ta buɗe sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis. da karfe tara na safe zuwa sha biyu na rana tsawon wata shida ko kuma shekara ɗaya. Ana gabatar da darussan a ajujuwan jan majan da ke kofar Kabuga ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge. Haka kuma jan maja academy ta dawo da karatun dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a. su ma dai a ajujuwan namu da ke kofar kabuga a nadaran ma ana koda turanci da general knowledge masu sha'awa sai su garzaya ofishin jammaji academy da ke tal'udu run about domin siyan fom akan kuɗi naira dubu biyu kacal suna buɗewa kullum da karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida bakwai ɗaya ɗaya tara uku tara ɗaya ko kuma sifili takwas sifili biyar uku biyu ɗaya biyar bakwai biyar bakwai wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, Nasir Salisu Zango ne ke muku marabalale da sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Idan mai sauraro bai manta ba 'yan shekarun baya, mun yi ta bibiyar batun satar yara a yankin hoto da walawai da kawo da tinshama, da ma sauran unguwannin da ke wannan yanki. Abin ya kai intaha har iyayen yaran da ake wa wannan sata sun yi ƙungiya suna ta kokawa kan yadda ake ci gaba da satar kuma an rasa inda ake kai yaran idan an sace su. Sannan hankali dai an kama wasu da aka samu sun saci yara har ma wasu su an kai su kotu an kuma gurfanar da su a gaban alkali wasu an sake su wasu an musu hukunci kamar wata mai suna Love Oga wata aka samu da satar yara har ma a ranar biyu ga watan Afrilun da ya gabata Justice Aisha Mahmud ta ɗaure ta shekaru goma kurkuku tare da biyan taron naira dubu ɗari biyu da hamsin ta kuma ɗaukaka ƙara zuwa kotun Kaduna a ranar sha biyar ga watan Yulin da ya gabata. Haka kuma an kama wasu almajirai da su ma aka gurfanar a gaban kotun mai shari'a Salma Dan Baffa tun a shekarar bara. Su ma dai an zarge su ne da laifin haɗin baki da wasu mata suna sato musu yara suna ba su ana kai su onitsha. Almajiran dai sun shaida wa kotun cewar sukan shiga gida kamar za su yi bara ne daga ƙarshe sai su faki ido su sace yaran gidan sun kuma shaida kotun cewar akan ba su naira dubu ɗaya kan kowane yaro da suka sato tun wancan lokaci dai iyayen yaran da abin ya shafa sun yi ta kuka a wurare daban-daban amma a wancan lokaci an dai yi kokari amma dai abin bai ɗauki hankali sosai ba domin wasu magani suke zance ne kawai irin na teburin mai shayi to amma a makonni hudu da suka gabata aka sace wani yaro kuma cikin ikon Allah sai aka gano yaron tare da wasu mutane sun sa shi a tsakiya cikin adaidaita sau daga bisani ne aka kama waɗanda suka saci yaran. Bincike kuma na 'yan sanda an yi cikin tsafta har ta kai tiryan tiryan an tafi har birnin na Onitsha a jihar Anambra inda aka gano yara har guda tara. Aka kuma tarkato su tare da waɗanda ake zargi sun yi fitan su daga nan zuwa can kurmi. To amma wani hanzari ba gudu ba domin iyayen yaran sun bayyana cewar waɗannan yara tara fa ba su kaɗai ne aka sata ba domin sun taskance hotuna da sunayen yara arba'in da bakwai da aka sace a waɗannan yankuna har ma sakataren ƙungiyar iyayen yara da aka sata a tajiri hotoro ke cewar suna kira da a faɗaɗa bincike.
cikin bayanan waɗanda aka kama da kuma su yaran da kuma bayanan hukuma akwai waɗanda su a bayanansu ake cewar za a ƙara koma domin ci gaba da lalubo waɗannan yara tunda akwai ragowar waɗannan yara a can inda ake kai su ba iyakansu ba kenan Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Malam Ahmed Iliyasu ya bayyana cewar sun yi kokari wajen bin diddigin waɗannan mutane har ta kai sun cin musu a birnin Onitsha na jihar ta Anambra.
Muka ɓaro aiki muka nuna masa lallai sai ya gaya mana gaskiyan inda wannan abu ta hanyoyinmu na bincike. Nan da nan ko ya nuna mana muka fara gane wannan yaron ɗan makwabcinsa ne ma iyayensa suka zo suka gane wannan yaron kai to kai Malam Paul ka gaya mana gaskiya aka ci gaba da bincike muka samu matarsa ta fara mana kanzon kurege daga baya ashe tare suke daga nan ne Allah ya taimake mu in suka ba mu bayani akan akan wasu mutane da wasu kungiyoyi da yake ba su kaɗai suke ban sun ɗauka da inda suke kaiwa ya ɗauke mu lokaci.
Yanzu haka dai 'yan gwagwarmaya daga kungiyoyin kishin al'umma daban-daban sun fitar da tsarin bibiyar wannan batu sau da kafa har ma sun fitar da tsarin da suka yi wa lakani da hashtag justice for Kano 47 har ma suke kira ga dukkanin sauran waɗanda ba su ga 'ya'yansu ba da su yi rajistar sunayensu a wuraren da za a bayyana a nan gaba. Jagoran masu wannan fafutuka barista Audu Bulama Bukarti ya tabbatar da cewar ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bibiyar wannan batu har sai sun kai magariyar tikewa. To Allah ya bada sa'a. Yanzu kuwa sai guguwar saɓani wacce ta taso a bila fadar shugaban ƙasa inda wani bidiyo da aka yada ya jawo kace na ce dangane da yadda aka nuna uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari tana ta yin sababi akan wata kofa da aka rufe mata a cikin gidan shugaban ƙasa na bila a wata hira da Aishan ta yi da BBC ta tabbatar da cewar hakika ita ce a cikin wancan bidiyon amma ta bayyana wacce ta ce ita ce take zargi ta ɗauki wannan wannan hoto.
Video ne ce wanda aka gani a baya na kuma su ne a security da aka bani su kare ni. Amma 'yar mamman daura na ita ta tsaya ta ɗauki bidiyon nan a gaban jami'an tsaro na a gaban kowa da kowa ta ɗauki bidiyon nan. Tana mun dariya ta ɗauki bidiyo saboda mai gida na ya ce su fita su bar ma yaro na ya shiga wurin. Ina wucewa zan je in shiga wani store suka rufe min hanya.
To ita ma wacce uwar gida Aisha ta zarga da ɗaukar wancan bidiyo wato Fatima Mamman Daura ta shaida wa BBC cewar haƙiƙa ita ce ta ɗauki bidiyon amma fa tana da dalili.
So ni kuma da na leko sai na ji hayaniya irin abin ya ma bani tsoro because tana ta zage-zage tana ihu a fita abin mata ta taɓa ganin irin haka ba. Sai na koma na ɗauko waya don in ka faɗi ka ce ta yi haka ba za ma a yarda ba. Daman ana ta surutu tana surutu tana nuna kamar ana musguna mata. sai na ɗauka kuma na ɗauka ne don mu nuna iyayenmu da masu tsaro don su gani.
Dawar Aisha Baharin gida dai ya ta jita-jitar da aka yi tayi cewar shugaba Buhari zai ƙara amarya. Sai dai kuma dawowar ta nuna cewar fa akwai zaman doya da manja tsakanin Aisha Buhari da wasu daga cikin dangin miji da wannan kenan. Daga fadar shugaban kasa kuma bari mu dawo Kano inda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama wani mutum da ke basaja tamkar ba shi da hankali wanda ta ce tana zargin dan kungiyar jama'a ta ahlus sunna ne lidda'awatu wal jihad da ake wa lakabi da Boko Haram. Wannan mutum wanda rundunar bata bayyana sunansa ba ta ce wani jami'in soja ne da ya artabur 'yan kungiyar a jejin Sambisa shine ya shaida shi. Dan haka da ganinsa ya dadime shi ya miƙa wa 'yan sanda. Har ma kakakin rundunar DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ce za su tsananta bincike akan wannan mutum.
To kuma alamunsa dai da yadda yake a tafe kamar yana da taɓin hankali. Saboda haka mun je mun kamo shi kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni shi ma a dawo da shi nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai.
Barila yau rundunar 'yan sanda ta tabbatar da kama wani jami'inta mai suna Ma'azu wanda ya kware wajen kama 'yan kwaya. Amma kuma idan ya tattara kwayar sai ya nemi kwararru masu sayarwa ya ba su akan farashin sari. Rahotanni sun bayyana cewar jami'an hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta Kano su ne suka kama wannan bawan Allah ma'azu ma'aikaci a caji ofis ɗin 'yan sanda da ke rijiyar zaki amma daga bisani bayan da suka gane cewa espiridico sai suka mika shi ga 'yan sanda a can ne aka girka dalilai na bincike domin ɗaukar mataki na gaba kakakin rundunar DSP Abdul Haruna Kiyawa ya yi wa wakilin mu Abba Isa Muhammad ƙarin haske akan wannan batu wani mai sai da kayan shaye-shaye a nan rijiyar zaki an same shi tare da ɗan sandan mu wanda tuni muka karɓi ɗan sandan nan muka fara bincike a kansa kuma shi 'yan sandan jihar Kano Sifi Ahmad Ilyas ya ba da umarnin a dawo da shi nan sashen bincike da ke Banfai wanda tuni an yi hakan masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a Dama ta farko ga iyayen yara, ɗaliban sakandare, har da na gaba da sakandare, MSK Computer Institute makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai kan ilimin kwamfuta, rijistar jarrabobi wato SSCE, JAM, UTME, kai har ma da TOEFL test, wato rijista kan neman gurbin karatu da rijistar karatun ƙasashen ƙetare. MSK Computer sun yunkuro da sabon tsari sabuwar dama, horo kan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban sakandare kamar kimiyya, ɗaliban art Arts da na Commerce darasi na musamman wato extramural lessons da suka haɗar da Turanci, lissafi, economics, accounting da biology da sauransu wanda ɗaliban science, art da commerce kan gabatar a makarantunsu. Za a dinga gabatar da darasin a dukkan ranakun mako wato sau bakwai a sati. A MSK Computer Institute and Extramural Lessons adireshin mu na nan akan titin Airport Road lamba 13A daura da St. Thomas a kanan Dabo ko a kira mu ta lambar waya sifili takwas sifili uku hudu takwas hudu biyu biyu biyu shida sifili takwas sifili uku biyar takwas hudu hudu hudu tara biyar dama gare ku ɗalibai.
Sanro uban karbuwa, sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa, ga ƙamshi mai gamsarwa. Lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran yana nan a kasuwannin ƙasar na manya da ƙanana. Shaguna da supermarket don ƙarin bayani a kira nambar waya sifili takwas sifili shida bakwai tara sifili huɗu sifili takwas bakwai ko sifili bakwai sifili uku takwas biyar sifili bakwai biyar biyar biyar. Domin tunanin maganin sauro yi tunanin maganin sauro na wanzan shine zai gamsar da ku.
ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe shida da rabi zuwa karfe takwas da rabi na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar 'yan kasuwa a ranakun Litinin Talata da kuma Laraba daga karfe shida da rabi na yamma zuwa karfe takwas da rabi na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo wato daga kai sai malam sai kuma ajin mata zalla a ranakun talata da laraba daga karfe hudu zuwa karfe shida na yamma mun tanadar muku special class masu daukar dalibai ashirin cif da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku fom din a murtala suya da ke kan titin kabuga ko a hawa usto da ke kan titin rijiyar lemu ko a ofishin mu da ke gadon gama complex kabuga bola daura da gidan man nnpc ko kuma a lambobin wayar sifili takwas sifili uku biyu sifili shida biyu ɗaya hudu biyar ko a sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya shida shida shida biyu biyu.
Muje SDS NZ Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku da tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano sai ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Legas daga Legas kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Legas da Edo.
Leventis Agege, Abekuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera. Ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karɓa akan lokaci.
'Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su Safety Certificate.
'Yan adaidaita.
'Yan taxi.
Da 'yan wakada.
Waɗanda suka kawa SD Express Passenger suna da tukwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya.
Sifili takwas sifili biyu biyu sifili takwas bakwai takwas uku tara.
Ko sifili takwas sifili biyu biyu bakwai shida biyar bakwai uku tara.
Ko sifili takwas sifili takwas biyar tara bakwai ɗaya bakwai ɗaya hudu.
To madalla. A kokarin sauke nauyin hidimta wa al'umma shahararren asibitin nan na kasar India da ke Kano UMC Zahir da ke Dorayi babba kusa da forestry ya sake shirya wa al'umma tsarin ganin ƙwararrun likitoci kamar yadda ya saba. Wannan karan an kawo ƙwararren likita daga India masanin ɓangaren haihuwa domin duba mutanen da ke fuskantar matsala wajen samun ciki ko karuwa ko kuma waɗanda ke da matsalar da aka ce za a yi musu tiyata a ɓangaren appendix ko ƙaba ko kuma karin mahaifa wato fibroid da ma sauran cututtuka da suka danganci wannan. Kwararren likita a fannin haihuwa da dashen kwaikwayon haihuwa zai zauna a ranakun sha shida da sha bakwai da sha takwas ga wannan wata da muke ciki daga karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma. Don mai buƙatar ganin likitan sai ya garzaya kuma kyauta ne ga wanda ke da kati a asibitin. Wanda kuma ba shi da kati sai ya biya dubu biyar kuɗin buɗe kati shikenan za ka ga likitan a bagas. Domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya tara ɗaya biyu uku biyar sifili. Daga ƙasar Indiyan kuma ga alama fa al'adar larabawan jahiliya ta samu sansani a cikinsu domin kuwa sun ci gaba da binne jariransu mata da ransu har ma an gano wata jaririya da aka binne a kabari kuma an same ta da ranta ba umar ma daki na da cikakken bayani lamarin da ya faru a yankin berela da ke kasar india inda wani mutum da ya kai yarsa da ta mutu makabarta yana kokarin binne ta ya ci karo da wani kabari da aka binne wata jaririya sabuwar haihuwa da ranta lamarin da ya janyo hankalin mahukunta da ma dai jama'a jama'ar yankin. Sai dai fa wannan ba bakon abu bane ba a ƙasar ta India, domin ƙasar ta India tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka shahara wajen kashe 'ya'ya da ma zubar da ciki musamman idan aka fahimci mace ce. Yanzu haka wannan jaririya da aka haƙo da ranta tana can asibiti tana ci gaba da karɓar magani. kuma 'yan sandan ƙasar sun tashi haikan domin nemo waɗanda suka binne wannan jaririya.
To Allah ya shirya. Haka kuma madadin iyaye da 'yan uwan Salisu Alhassan wanda aka fi sani da Salisu Aiye da ya daɗe yana fama da rashin lafiya tsawon shekaru aka kasa gano ta kamaimai me yake damunsa. Sai daga baya ta hanyar wani ƙwararre kuma zakakurin likitan zuciya daga Sabi Hamza da ke asibitin koyarwa na Malami Kano wanda daga bisani ta hanyarsa ne aka kai shi ƙasar Indiya kuma ƙarshen makon nan ne ma aka yi masa aiki. Da haka suke miƙa saƙon godiya da jinjina mara iyaka ga wannan likita. likitan na zuciya na asibitin koyarwa na malami ne Kano Dr. Sabiu Hamza. Allah ya ƙara basira da ɗaukaka da fatan kuma mahukunta za su dinga yin duba na musamman ga irin waɗannan ƙwararru wajen kyautata musu don ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kyautatawa al'umma. Shi kuma Salisu da sauran marasa lafiya na gida da asibiti muna addu'ar Allah ya ba su lafiya. Haka kuma ƙungiyar masu rijistar layin waya da sayar da katin waya na jihar Kano wato Semen Card Registration Agents Association Kano na farin cikin gayyatar masu rijistar layukan waya da kuma sayar da kati zuwa wajen wajen wani muhimmin taro na ƙara wa juna sani akan sana'arsu wanda ƙungiyar tare da haɗin gwiwar kamfanin Pampe da ya zo daga jihar Legas za su gabatar a ranar Laraba sha shida ga watan da muke ciki a gidan Mambayya da ke Gwammaja da misalin karfe tara na safe. Zuwan ku sun ce yana da matuƙar muhimmanci sanarwa daga shugaban ƙungiyar kamar Suleiman Ya'u Suleiman Suleiman Kurna. Kamar mai sallama shahararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci dalla-dalla cikin hikima da dabara wato Al-Asad English Academy. sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu son koyon ingantaccen turanci daga tushe. Ko ɗaliban sakandire ko difloma ko NCE ko ma da digiri ga maza har ma da mata ko 'yan kasuwa. Kuma suka ce sun tanadar muku ajujuwa na musamman don waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba a ranakun Asabar da Lahadi Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a. Kuma suka ce sun tanadar muku kayan karatu na zamani da kuma hanyar koyarwa ta zamani sannan babu cinkoso a aji. Suna koyar da darussa da suka haɗa da how to read and write English Grammar, Oral English, Literature in English da masu sauransu. Za ku iya samun fom a Al'asad English Academy da ke Bahari Shopping Complex, lamba 55 Hadeji Road ‘yan kaba Kano, dab da ofishin MTN. Don ƙarin bayani ku kira lambar wayar su sifili takwas sifili shida sifili ɗaya biyar shida sifili biyar tara. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna na Madi Musa ɗan shekara arba'in da ɗaya wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai sai an yi masa wani dashe na musamman akan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. ‘Yan uwansa suka ce sun buga sun buga ba samu ba don haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa. Sai kuma takardar neman taimako ta Sa'adatu Ya'u. wace ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura har ta kai mahukunta na neman naira dubu goma sha biyu kadai domin yi mata gwaje-gwaje ta ce ba ta da hali da haka take roƙon bayan Allah a agaza sai kuma takardar neman taimako ta wata mai suna Aisha Ibrahim wace ita kuma Allah ya jarrabe ta da lalurar ciwon kashi mahukuntan asibitin kashi na Dala suka ce naira dubu ɗari tara da dubu uku za a kashe domin yi mata aiki sun ce ba su da hali don haka suke roƙon ku bayan Allah taimaka a ceto rayuwarsu.
Kai, a'a, wannan wace irin ashana ce ta ƙyastu ta ƙi ƙyastuwa?
Assalamu alaikum ina amaryan ne. Tun daga gidana nake jiyo ki.
Ashana ce aka siyo min, da na ƙyasta sai kan ya murmushe, in na ƙyasta sau biyu sau uku, sai kwalin ya laushi ya lankwami.
A'aha, yo wannan ina za ta yi wani ƙarko, ga ashana gangariya one horse wato ashana mai doki wadda aka inganta ta ga kwalinta mai ƙwari, baya siɗewa bare ya yi laushi, in gwagwada.
hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama.
Wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya ƙare na buɗe sabo sai na ɗebo miki kaɗan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki don haka ajiye ki ci gaba da amfani da shi.
Ai kuwa mai gida yana dawowa zan faɗa masa ya siyo mana one horse matches ashana mai doki domin ƙarkonta.
Ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta Tijjani and Tijjani Nigeria Limited, Amir Investment da Mazaf Mini Depot. dukkansu a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni shaguna da gurin 'yan tebur.
za mu je kawai mu siyo kifi sanar kifaye kala-kala kuma ga sauki.
Ha jama'a yanzu kam lokaci yayi da za ku buɗe kunnuwanku ga ɗan aiki zai sanar da ku cewa an buɗe katafaren wajen sai da kifaye da aka yi wa suna The Fish Shop. Hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na ƙasar waje. Gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturen kifi. The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye. Emana girman wani kifin ya kai girman ja riri bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa ya ku matan gida ku gaya wa mazajenku su siyo muku kifi a the fish shop domin gyara miyarku adireshin su yana nan a nan ba bakwai prime pub complex kusa da mahadar a dobayar mall wato shoprite a kan titin zuwa gidan zu don karin bayani ku kira su akan nambar waya sifili tara sifili shida biyu tara takwas ɗaya sifili bakwai tara a zancen ƙarshe ɗan aike ya isar da saƙonsa daga kamfanin sai da kifi the fish shop
zo ku zo manoma manoma manoma manoma ba ku shawara kan aikin noma da masu iri da manoma noma na alkama masara shinkafa da masu iri da manoma noman tumatiri kabeji da kankana da masu iri da manoma gero da makaras dawar kuku nema da masu iri da manoma Masha Allah, gona ta ta yi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, hada sambatu kuma?
Mm, dole ne na yi sumbatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na na bana. Manoma ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani ku neme mu a namba 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a namba tarho kamar haka 0806664845.
Jumande masu hada-hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Zo ku zo ku zo manoma.
Ku zo ku zo manoma.
Sai irin Jumande akwai shuka.
A'a, ƙawata, menene wannan ke ƙoƙarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga daɗi, ga garɗi, ga ƙamshi, ga kuma auki, sannan ga shi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet Tomato Mix sabon tumatir ne mai sauƙin amfani. Babu ruwanki da bin layin markaɗe ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci kuma da 'yan kuɗin ki kalilan za ki samu sabon tumatirin leda na magnet Daga yau ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatirin leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai su garzaya kasuwar singa da ke nan Kano wajen dilolinmu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira sifili takwas ɗaya biyu ɗaya ɗaya uku tara tara tara tara.
Magnet Tomato Mix sabon tumatirin leda mai inganci.
Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdu Baka Noma da kuma Nisaiba Umar Madaki. Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Yunusa Muhammad Tukuntawa suka sarrafa na'ura don sada ni da ku Nasir. Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙocin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.